الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sha biyar ga watan da thani hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1444 wadda ta yi daidai da takwas ga watan ɗaya shekara ta 2023 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka majalisin mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuwa a cikin birnin kano domin ci gaba da gabatar da karatu a cikin wannan littafi mai albarka usulis sunna na babban malami ibn abi zamanin rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine majalisi na tara ma'ana darasi na tara a cikin wannan littafi mai albarka idan ba a manta ba muna yin sa mako biyu a kowane wata wannan shine mako na farko a wannan wata da za mu ci gaba da karatunsa insha Allah muna cikin babi na biyu babin da ke bayani akan imani da sufofin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma sunayensa mun kuma karanta hadithai guda 23 a cikin wannan littafi mai albarka darasin da ya gabata mun tattauna akan hadithin ishaq daga aslam daga yunus inda nabi sallallahu alaihi wasallam abu musa ash'ari yake cewa sun kasance wata rana a halin tafiya sai zama da duk lokacin da za su hau tudu sai su kabbara idan kuma za su ainihin wato gangaro sai su tasbihi sai muryarsa ta daga sama sosai sautin su ya daga wajen yin kabbara din sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ayyuhan nas irba'u ala anfusikum innakum la tad'una asamma wala ga'iba wanda a karkashin wannan mun fahimci cewa Allah madaukakin sarki a wani a wata ruwaya yake cewa wanda kuke kira mai ji ne kuma makusanci ne ba kurma bane ba kuma wanda baya nan bane da haka a cikin wannan hadisin shi ma sai muka samu wata daga cikin sufofi ko wasu sufofin na Allah madaukakin sarki kamar ji da aka kawo a cikin hadisin sannan kuma hadithi na biyu shi kuma mun tattauna game da wata gaba mai matukar muhimmanci wadda imamun nawawi ya kawo ta a cikin hadithi na biyu cikin arba'unan nawawiya maganar ihsani an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka to shi ma mun tattauna game da ganin Allah subhanahu wata'ala sannan mun karanta hadithi na ibnu abi shayba inda wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci dujal ma'ana ya ba da labarin dujal da irin tashin hankalinsa da kuma irin fitinarsa to har ma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke bayani domin dujal zai zo ne yana da'awar allantaka to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake sanar da al'ummarsa cewa sufofin Allah ba irin na ababen halitta bane Allah madaukakin sarki laisa bi'a'awara shi kuma masihu dajjal a awarul ayin al-yumna da haka ido ɗaya ne da shi Allah maɗaukakin sarki kuma ba ido ɗaya bane da shi a ƙarƙashin wannan hadithin shi ma muka fita da sakamakon wata sifa cikin sifofin Allah ta ido Allah maɗaukakin sarki yana da idanu guda biyu subhanahu wa ta'ala to muqaddima ita kadai muka yi na'am to to dar to darasi na wafani da karatu na lissafi na darasi na goma ne ka saba rikirkita mana lissafi wani lokaci ni dai ka ga lambobin dai ba ni ne batan lambar ba uku hudu biyar shida bakwai takwas ni dai lissafi na daidai yake tafiya darasi na tara ne amma dai san darasi na tara ne ni dai lissafin na ban ai da muka yi mukaddima kamar man dan taba karatu ko za mu tashi a hadithi na 24 قال المؤلف رحمه الله تعالى وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال حدثني موسى بن حسين عن عبد الرحمن ابن أبي الرجال عن موسى بن عقبة أن جبريل عليه السلام قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك دعاء ثم ذكر الدعاء وفي أوله يا نور السماوات والأرض وانا حديث ابن أبي زمانين yake cewa Ishaq ya bashi labari shi kuma daga Aslam daga Yunus daga Ibn Wahab Ibn Wahab yake cewa Musa bin Hussein ya bashi labari daga Abdurrahman ibn Abi Rijal shi kuma daga Musa bin Uqba Musa bin Uqba yake cewa Jibril ya faɗa wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake ce masa ba zan sanar da kai wata addu'a ba sai ya ambaci addu'ar a farkon addu'ar ta addu'a tana farawa da ya nura samawaci wal'ar ya nura samawaci wal'ar an gane ko? to wannan hadithin hadisi ne wanda ishaq ya zantar da shi shi kuma daga aslam kamar yadda muka karanta daga ibni daga yunus daga ibnu wahab shi kuma ya ce musa bin hussein ya zantar da shi daga abdurrahman ibn abin rijal an ce wannan abdurrahman ibn abin rijal abinda yasa ake ce masa abin rijal ake masa alkunya da abin rijal ‘ya'ya goma aka haifa masa dukkaninsu maza shi sa sai ake ce masa abin rijal sai ake masa alkunya da abin rijal ma'ana minar zukur kenan to wannan hadithin mursal ne wannan hadithin hadithi ne mursal yana daga cikin kuma marasil na musa bin uquba shi domin musa bin uquba tabi'i ne to kaga ya ce jibrilu ya wato musa bin uquba kai tsaye kawai sai ce jibrilu ya faɗa manzon Allah wata addu'a to kuma shi musa bin uquba din nan tabi'i ne da kaga kenan a bisa ka'ida ta malaman hadisi wannan hadisi ne mursal wa huwa mursalun da'if mursali ne kuma mursali mai rauni a cikin isnadin akwai ishaq kamar yadda tattaunawa ta gabata a baya game da shi ishaq din akwai ‘yan maganganu kaɗan a kansa, sannan a cikin isnadin dai har wa yau akwai shi Musa bin Hussein, shi ma malamai sun yi magana a kansa duk da cewa hadithin yana da shahid wanda yake ya inganta daga Abdullahi bin Abbas na radiyallahu anhuma wanda Imam Bukhari da Imam Muslim sun ruwaito wannan hadisin a cikin alistifta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya tashi zai yi tahajjud ko qiyamul layli da dare to yana yin du'aul istifta da wannan ainihin wato addu'a da aka ce jibril ya karantar da annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma lakal hamdu anta nuru samawati wal ard wa man fihinna wannan mashhuriyar addu'a ce daga cikin addu'o'in du'awul istifta wannan hadithin sahihi ne ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo cikin sahihain eh Allahumma lakal hamdu anta nuru samawati wal ard wa hadha al hadith wato wannan hadithin wa gairihi lahu shawahid ukhra yana da wasu shawahid din kamar a'udhu bi nuri wajhika allazi asharaqat lahu dhulumat da ainihin wato sauran ainihin wato ruwayoyi da suka zo da wannan hadithin abinda hadithin yake so ya tabbatar mana wata sifa ce cikin sifofin Allah ta nur shi yasa malamai sun tattauna game da wato nur shin suna ne na Allah ko sifa ce wasu suka ce sunan Allah ne kuma sifa ce cikin sufofin Allah suka ce daga cikin sunayen Allah akwai annur an fahimta ko kamar yadda a shekul islam yake cewa falmusamma nur huwar rab wanda aka ambata da suna nur shine ubangiji kansa subhanahu wata'ala da aka sai yake cewa falmakasudu annal muhaqqiqina ka shaykhil islam wa ibn al-qayyim rahimahumullah wa ghayrihim min ahli as-sunnah wal jamaa athbatu al-isma asbatu al-isma nur lillah sun tabbatar da suna na an-nur ga Allah subhanahu wa ta'ala wa anna min asma'ihi an-nur wa anna min wasfihi an-nur yana daga cikin sunayen Allah nur yana daga cikin kuma sufofin Allah subhanahu wa ta'ala a sufanta shi da annur kamar yadda ya zo cikin hadisin a'udhu bi nuri wajhikal ladhi asharaqat lahu dhulumat to wannan matsala malamai sun tattauna akan ta ta game da sunan Allah shi yasa su wayannan malamai kamar Sheikhul Islam da Ibn al-Qayyim domin shi Ibn al-Qayyim a cikin nuniya din sa ma ya sake tafiya akan haka cewa daga cikin sunayen Allah ko da sufofinsa akwai ainihin wato annur ya ce wannuru min asma'ihi aidan wamin ausafihi subhana dhil burhani haka a cikin nuniya ya kawo wai wannur sunan annur min asma'ihi yana daga cikin sunayen Allah subhanahu wata'ala wa min ausafihi kuma yana daga cikin sufofin Allah subhanahu wata'ala dhil burhani an gane ko to a ƙarƙashin haka suka ce a iya sa wa mutum suna nur to wasu malaman sai suka ce a iya kiran mutum da suna domin akwai sunan da ake kira ainihin wato mushtarak wato mushtarak shine suna ne da Allah ta'ala ana kiransa da wannan sunan kuma mutum ma zai iya amsa sunan sai dai suka ce bambancin shine shi Allah sai ka sa alif da lam an-nur to shi kuma mutum sai a cire alif da nur alif da lam din sai a ce nur idan aka sa mutum nur suka ce yayi amma ba za a sa masa an-nur ba to a ƙarƙashin haka idan an-nur sunan Allah ne za a iya sa wa mutum suna abdun nur to su malaman da suke ganin sunaye ne daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala suna ne daga cikin sunaye ko sufa daga cikin sufofin Allah to sun ce za a ce wa mutum nur amma ba tare da alif da lam ba amma akwai malaman da suka ce baya cikin sunayen Allah an-nur suka ce in ma sufa ce sai dai ka hada ka ce nuru samawati wal ard nuru sama suka ce in sunan ne ma sai dai nuru samawati wal ard amma ba iya nur din ba kaman bin Baz yana da wannan ra'ayin kaman Bakar bin Abdullahi Abu Zaid shi ma yana da wannan ra'ayin da Sheikh Saleh Al-Fauzan shi ma yana da wannan ra'ayin cewa babu wani nassi da ya tabbatar da domin sunayen Allah tauqifiya ne idan ko tauqifiya ne ba a cewa ga wani suna na Allah madaukakin sarki sai da nassi kuma ba a samu wani nassi da ya sarraha cewa daga cikin sunayen Allah akwai annur ba da haka su a wajensu sai suke ganin baya daga cikin sunayen Allah ko ainihin wato annur da haka dan kawai an sa wa wani mutum nur wannan babu wani matsala dan babu wani nassi da ya tabbatar da cewa sunayen a cikin sunan Allah akwai annur da haka dai ka sani matsalar wato malamai sun tattauna a kanta shekul islam da ainihin almajirinsa ibn al-qayyim kaga su sun tafi akan cewa na daga cikin sunayen Allah an-nur yana daga cikin sufofin Allah subhanahu wata'ala an-nur amma kuma cikin malamai al-mu'asirin ko al-mutaakhirin kaman wayannan kaga duk sun tafi akan cewa babu wani nassi da ya tabbatar wa Allah madaukakin sarki suna ainihin wato an-nur na fata an gane da haka in ka ɗauki ra'ayin su shekul islam kamar yadda muka ce shi kansa ibn al-qayyim a cikin nuniya ya ce wan nuru min awsafihi aidan wa min wan nuru min asma'ihi aidan wa min awsafihi subhana dhil burhani kaga shi ma ya tafi akan cewa yana daga cikin sunayen Allah nur shi sa su su bin ba suka ce ba za a sa wa mutum abdun nur ba domin su a wajensu ba wato annur ba sunan Allah bane an fahimta ba sunan Allah bane tunda ba sunan Allah bane ba za a sa abdun nur ba kaman aka sa mutum abdun nur to an jin an bautar da shi zuwa ga wani Allah an gane ko yawwa to haka da yanka koma can za ka ga abin nan da haka mu dai abinda malai yake so mu fahimta a karkashin wannan hadisin da ya kawo mana wato a sifar annur ya nura samawati wal ard an gane ko yawa ya nura samawati wal ard kuma dama mun karanta a can baya Allahu nuru samawati wal ard mathalu nurihi ka mishkatin mun tattauna game da mas'alar wato sufar Allah madaukakin sarki annur ina fata an gane athar din kamar yadda muka faɗa akwai irsali a ciki saboda Musa bin Uqba tabi'i ne kuma sai ya jingina hadisi kai tsaye ba daga sahabi ba kawai sai ya jingina shi zuwa ga Jibril Jibril zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga an samu irsali amma dai wannan irsalin bai zai ainihin wato cutar da hadisin ba domin hadisin yana da shawahid kamar yadda muka ji Ala Muhammad Muhammad ibn Abi Zamanin yake cewa fa hadhihi sifatu rabbina waɗannan duk da muka karanta a cikin hadisai kusan guda ainihin wato goma sha wani abu a cikin wannan babi na ainihin wato al'imanu bi sifatillahi wa asma'i to mun karanta hadisi tun daga hadisi na goma sha hudu har zuwa wannan na ashirin da ainihin wato hudu din ko har zuwa kai ƙarshen babin kusan dukkaninsu suna magana ne game da ainihin wato sifofin Allah maɗaukakin sarki sai yake cewa fa hadhihi sifatu rabbina waɗannan sifofi ne na ubangijinmu allati wasafa biha nafsahu wa'anda ya sifanta kansa da su fi kitabihi a cikin littafinsa mai tsarki wa wasafahu biha nabiyahu kuma annabinsa sallallahu alaihi wasallam ya sifanta shi ainihin wato da su walaisa fi shay'in minha tahdidun sai dai babu wani haddi ko iyakan cewa da kake da damar yi ga wani abu daga cikin sufofin nan na Allah wala tashbihun sannan babu kamanceceniya ga wata sufa cikin sufofin Allah da wani da sufar ababan halitta wala taqdirun babu wani ma'auni ko au ko taqdiri kaddarawa game da wata sufa cikin sufofin Allah fa subhana man laysa kamithlihi shay' tsarki ya tabbata ga wanda babu wani abu da ya tamkasa ya kama da shi wa huwa sami'ul basir kuma Allah madaukakin sarki as-sami'u ne mai ji ne al-basir mai gani ne lam tarahu al-uyunu idanuwa ba su taba ganin sa ba fatahudduhu ballantana su iyakance kaifa huwa kainuniyatuhu yaya haƙiƙanin zatin sa yake abinda ka sani ko ka taba gani shine zaka iya fadar ya kaifiyar ko ya hakikanin yanda yake to Allah madaukakin sarki hatta annabi sallallahu alaihi wasallam nusus sun tabbata bai taba ganin Allah madaukakin sarki ba to idan har ya tabbata to ta ina zaka iya sanin hakikanin zatin Allah shi yasa ainihin wato a nan duniya babu ainihin wato idanu da suka taba ganin Allah madaukakin sarki ina fata an gane ko a hadisan da ake faɗa as-sawabu annahu lam yara Allah bi ainihi an ce Allah zance mafi inganci manzon Allah bai ga Allah da idanunsa ba wa inna ma ra'ahu bi qalbihi hadha huwa as-sawab wannan shine abin da yake na daidai game da ainihin wato wannan matsala dan haka sai dai ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki kamar yadda ya tabbata a hadisi mun karanta yan aljanna za su ga Allah madaukakin sarki ko eh za su ga Allah ka wato kaman wata daren goma kamar yadda suke ganin wata daren goma sha hudu annabi sallallahu alaihi wasallam ce la tudammuna fi ru'yatihi ba za ku yi turereniya ko damun juna wajen ainihin wato ganin sa ba to sai aka ce a ranar lahira Allah madaukakin sarki zai sake wa mu'mine wata irin halitta mai karfi ita kan shi kansa ganin ba irin ganin ka bane na duniya za a ƙara wa na'urar ganin ka ƙwari sosai wayanda zai samu wato ta samu tabbatar iya ganin Allah subhanahu wataala amma a nan duniya fala yastati'una babu wanda zai iya gani fala ahada yastati'u an yara Allah babu wanda zai iya ganin Allah hatta nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta annabi musallahu alaihi wasallam bai ga Allah madaukakin sarki ba da idanunsa ya gan shi ne ainihin wato da zuciyarsa kamar yadda ainihin wato malamai suka faɗa innahu ra'ahu ya gan shi an ruwaito hadisai da dama da suka nuna ya gan shi amma ƙarshe dai suka ce zance mafi inganci ya gan shi ne da zuciya bai gan shi ba da ainihin wato idanunsa ina fata gane to wannan shine abin da ainihin wato Muhammad ibn Abi Zamani ne yake faɗa cewa wajibi ne ka sufanta Allah da abin da ya sufanta kansa da shi ka sufanta Allah da abin da ya sufanta ainihin wato manzansa ya sufanta shi da shi kar ka yi tahdid duk da cewa waɗannan istila wannan ibarorin da malam ya kawo anan ba sa daga cikin ibarorin da malamai magabata salaf suke amfani da su wajen ainihin abin da ya shafi sifat wajen kalmar tahdid za ga abin da ya shahara wato salaf suna amfani da shi shine wato wala tamthil wala tashbih wala ta'dil wayannan kalmomin ne tamthil tashbih da kuma ainihin wato ta'dil wayannan sune kalmomin da yawanci zaka ji salaf suna amfani da su wajen korewa Allah madaukakin sarki ko kore wata sufa cikin sufofin Allah ko kuma sufanta Allah da wani abin halitta sai a ce to ka yadda da sufar yanda ta zo daga alkur'ani ko yadda ta zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da ka kwatanta ba ba tare da ka misalta ba ba kuma tare da ka kore ba subhanahu wata'ala mafhum to sai yake ta lam tarahu al-uyun babu idanun da suka taba ganin Allah madaukakin sarki ainihin wato fatahudduhu ballantana su faɗi haddinsa su faɗi iyakarsa kaifa huwa kainuniyatihi balle su iya sanin ya haƙiƙanin zatinsa yake lakin ra'adhul qulubu sai dai zukata ne suke ganin sa fi haqa'iqil iman bihi cikin haƙiƙanin imanin su da shi zukatan mu'mine sun san Allah ne a zuciyarsu amma ba su san Allah ba a idanunsu to shine abinda ibnu abi zamanin yake faɗa nan lakin ra'adhul qulubu sai dai zukata na bayin Allah suna ganin Allah ne fi haƙa'iƙil imani bihi cikin haƙiƙanin imaninsu da shi, amma kam lam tarahul uyunu idanu ba su gani ba. Abu? وحدثني إسحاق عن محمد بن عمر بن لبابة عن محمد بن أحمد العتبي عن عيسى بن دينار عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال لا ينبغي لأحد أن يصف الله إلا بما وصف به نفسه في القرآن ولا يشبه يديه بشيء ولا وجهه بشيء ولكن يقول له يدان كما وصف نفسه في القرآن وله وجه كما وصف نفسه يقف عندما وصف به نفسه في الكتاب فإنه تبارك وتعالى لا مثل له ولا شبيه ولكن هو الله الذي ولكن هو الله لا إله إلا هو كما وصف نفسه ويداه مبسوطتان كما وصفها والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه كما وصف نفسه قال وكان مالك يعظم أن يحدث أحد بهذه الأحاديث التي فيها أن الله خلق آدم على صورته وضعفها yace wa haddathani ishaq yace ishaq ya bani labari inji ibnu abi zamanin an muhammad bin umar bin lubaba daga muhammad bin umar ibn lubaba daga muhammad ibn ahmad al-atbi daga isa bin dinar daga abdurrahman ibn al-qasim abdurrahman bin al-qasim yake cewa la yanbaghi li ahadin baya dacewa baya halatta ga wani an ya sifa Allah ya sifanta Allah illa bima wasafa bihi nafsahu sai da abin da Allah ya sufanta kansa da shi fil Qur'ani a cikin Al-Qur'ani kar ka kago wata sufa ka jingina wa Allah sufofin Allah da sunayensa tauqifiya ne ba wani wanda ya isa saboda azancinsa da gwanancewarsa wajen sanin su yanda ake tsago suna ko wata sufa ya tsago wata sufa dukkan ta ya jingina wa Allah ita ya kirkiro wani suna ya jingina wa Allah shi komai kyan wannan sunan a'a ba a jingina wa Allah wani suna sai sunan da shi Allah ya sufanta kansa ya jingina wa kansa shi kamar yadda ba a jingina wa Allah wata sifa sai sifar da Allah ta'ala ya jingina wa kansa ita a cikin alkur'ani wala yushabbihu yadayhi bi shay kada mutum ya kamanta hannayen Allah da wani abu an ce Allah ta'ala yana da hannaye ka ce yana da hannaye ya hannun Allah yake baka sani ba shikenan ka zauna lafiya kar ka yi kokarin kwatanta hannayen Allah subhanahu wata'ala da wani abu cikin ababen halitta wala wajahu bi shay kullu shay'in halikun illa wajha wa yabqa wajhu rabbika dhil jalali wal ikram Allah madaukakin sarki yana da fuska to kar ka kwatanta sufa wato fuskar Allah subhanahu wata'ala da wani abu walakin yaqul sai dai ka sani Allah yana cewa lahu ya dani yana da hannaye guda biyu kama wa safa nafsahu fil qur'an kamar yanda ya sifanta kansa ainihin wato a cikin alqur'ani fa innahu tabaraka wa ta'ala la mithla lahu domin Allah tabaraka wa ta'ala la mithla lahu babu ainihin wato tamka gare shi Allah madaukakin sarki babu kwatance wani abu da zaka kwatanta shi da Allah subhanahu wa ta'ala wala shabiha lahu Allah ta'ala ba shi da wani abu da yayi kama da shi walakin huwa Allah sai dai shine Allah la ilaha illa huwa wanda babu wani abun bautawa bisa cancanta sai Allah subhanahu wata'ala kama wasafa nafsahu kaman yanda Allah ta'ala ya sufanta kansa wato a cikin alqur'ani wa yadahu mabsutatani hannayen Allah madaukakin sarki mabsutatani shimfudaddu ne wal'ardu wato kama wa safaha kamar yadda ya sufanta hannayen Allah bal ya dahu mabasu tsatani yunfi kaifa ya sha hannayen Allah shimfiɗaɗɗu ne kamar yadda ya sufanta ainihin wato kansa da haka wal'ardu jami'an ƙasa baki ɗaya qabdatuhu damƙar Allah ce yau malkiyamata ranar alkiyama wasamawatu sammai ga baki ɗaya maɗuwiyatun nan naɗaɗɗu ne ababen tattarewa ne da nan naɗewa biya minihi a daman Allah subhanahu wa ta'ala, kama wasafa nafsahu, kaman yadda Allah maɗaukakin sarki ya sufanta kansa ainihin wato da haka, ƙwala. Sai Muhammad ibn Abi zamanin ya ce, wa kana maliku yu'azzimu an yi haddisa ahadun, imamu maliku yana girmama wani ya dinga ba da labari. ko ya dinga zantar da bi hadhihi ahadis irin hadisan da allati fiha a cikin su akwai anna Allah khalaqa adama ala suratihi Allah madaukakin sarki ya halicci annabi adama akan surarsa wada afaha kuma yana raunana ainihin wato waɗannan hadisan an fahimta ko to an ji وكان مالك إمام مالك رحمه الله kun san shi ibn abi zamanin maliki ne wato ba malike ne yana daga cikin ulama'ul malikiya to shine yake ba da labari cewa wa kana malik imamu maliku ya kasance ya azumu ko yu'azzimu yana kambama al'amarin yana girmama a ce an yi haddisa ahadun bi hadhihi al ahadis wani ya dinga zantar da hadisan da allaci fiha a cikinsu akwai annallaha khalaqa adam Allah ya halicci annabi adam ala suratihi akan surarsa wadda afaha kuma yana raunana irin hadisan da a ciki aka ce annallaha khalaqa adam ala suratihi an ji hadisin an ji yadda magana take to naqala al-muallif malik naqala naqala hadha al-muallif naqala anni al-imam malik أنه يستعظم أن يحدث أحدا بالأحاديث التي فيها أن الله خلق آدم على صورته وأنه ضعفها ولكن الحديث تو سيدي ونن حديث إن الله خلق آدم على صورته ألا يهل النبي آدم أكن صورة متفق عليه حديثي نوانا بخاري دا مسلم سنحة وجر رويتوشي رواه الشيخان في صحيح البخاري ومسلم wa huma asahhul kutubi kuma sune mafiya ingancin littafai ba'da kitabillah wa akhrajahu al-bukhari fi sahihi imam al-bukhari ya fita a sahihin littafin sa wa akhrajahu al-imam muslim imam muslim shi ma ya fitar da shi kilahuma dukkanin su min dariqi abdurrazzaq daga ta hanyar abdurrazzaq daga ma'amar daga hammam wato ibn munabbih daga abi huraira radiyallahu anhu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khalaqallahu adama ala suratihi Allah ya halicci annabi Adam a bisa surarsa duluhu tsawon annabi Adam fi sama a tsaye a ta sama sittuna zira'an zira'i sittin ne annabi Adam haka a tsaye zira'i sittin ne to idan har wannan hadisi ya inganta Imam Bukhari Imam Muslim duk sun fitar da shi sai malam yake cewa fa kaifal muallifu yanqulu anil imam malik to ta yaya ibnu abi zamanin ya ciro magana daga imam malik bi annahu yamna'u cewa imam malik yana hana an yuhadditha bi hadith khalaqa Allah adam ala surati wa yudhaifa cewa imam malik yana girmama ko yana hana a zantar da hadisin Allah ya halicci annabi Adam akan surarsa hamma kuma yana raunana ainihin wato hadithin هذا النقل عن الإمام مالك لا يصح wannan magana da aka ciro aka ce imam malik yana girmama abin yana hanawa ma yana raunanawa wannan magana bata inganta ba an gane ko zakar al-muhaqqiq abdullah ibn muhammad abdurrahim husayn al-bukhari waffaqahu allah qala yake cewa asnada ala al-imam al-uqayli ko usnida ala al-imam al-uqayli fi du'afa wato usnida ala al-imam al-uqayli fi ad-du'afa ila al-imam Abdurrahman ana jingina wannan magana zuwa ga wato al-uqayli a cikin littafin sa ya kawo ta a cikin ad-du'afa zuwa ga al-imam Abdurrahman ibn al-Qasim yake cewa wai sa'altu malikan Abdurrahman ibn al-Qasim yake cewa na tambayi imam Malik amman yuhaddisu bil hadith game da mutumin da yake zantar da hadisin annallaha khalaqa adama ala surati wa ankara zalika malik inkaran shadidan wai da yayi masa tambaya sai imamu maliku yayi inkarin hakan kuma inkari mai tsanani wana ha har ma imam malik ya hana an yatahaddathu an yatahaddatha bihi ahadun wani ya dinga zantar da irin wannan hadisi faqila lahu sai aka ce masa inna nasan min ahalil ilmi yatahaddathuna bi to ya imam malik ai an samu wasu malamai suna zantar da wannan hadisin fa qala manhum sai ce suwaye faqila sai aka ce akwai muhammad ibn ajlan an ibn zinat fa qala sai ce ai lam yakun yu'raf ibn ajlan hadhihi al-ashya wa lam yakun aliman irin waɗannan abubuwan ba san su ba san ibn ajlan da su ba domin ba malami bane an gane ko wa zakara abaz zinad sai kuma yace shi abuz zinad fa qala sai wa zukira abuz zinad sai aka ce to ai kuma akwai abiz zinad fa qala lam yazal amilan li haula to shi kuma wa kana sahibu ummalin yattabi wato yattabi'uhu inna isnad al-qissa ila al-imam malik da'ifun isnadun wannan kissa cewa imam malik yana hana zantar da hadisin inna allaha khalaqa adam to isnadin zuwa ga imam malik isnadi ne mai rauni domin ya zo a cikin isnadin uƙaili an gane ko ja'a fi sanadil uqaili hadha a cikin wannan isnadin na uqaili an samu miqdam ibn daud wa huwa ar-ru'aini al-basri ar-ru'aini al-basri shi kuma malamai sun yi maganganu a kansa eh al-misri afwan eh wa huwa ar-ru'aini al-misri an gane ko wannan ar-ru'aini al-misri malamai sun yi magana a kansa imamun nasa'i ya ce ba tika bane abu amr yusuf alkindi ya ce kana faqihan wato muftiyan lam yakun bil mahmud fi riwaya sai dai gaskiya a babun ruwaya faqihi ne yana bada fatawa amma a babun ruwaya ruwaya sa bata da kyau dara qutni ma yake cewa yana da rauni da'ifi ibn yunus yace da an yi maganganu akan ainihin wato shi ar-ru'aini al-misri wato miqdam ibn daud haka ibn wato ibn ha wato ibn hatim shi ma ya ce akwai maganganu akan wannan kamar yanda ainihin wato ibn hajar shi ma ya yi tsokaci akan haka yake cewa anna ahla misra takallamu fihi mutanen misra suna maganga malaman misra kenan suna magana akan shi wannan ru'aini albasari din alhafiz shi ma a cikin almizan mizanul i'tidal yace ruwayar da ta kasance an ruwaito ta an ciro ta daga Imam Malik cewa yana hana zantar da hadithin annallaha khalaqa Adam wa aqaba bi qawlihi qultu ay adh-dhahabi al-hadith annallaha khalaqa Adam ala surati lam yanfarid bihi ibn Ajlan yake cewa to ibn Ajlan ba shi kadai bane yayi kadaita wajen wannan ruwaya Hammam shi ma ya ruwaito wannan hadithin daga Katada daga Abi Musa daga Abi Ayyub daga Abi Huraira wanda Shu'aib ya ruwaito ta da Ibn Ajlan daga Abi wato da daga Abi Zinad daga A'raj daga Abi Huraira haka kuma Ma'mar ya ruwaito ta daga Hammam daga Abi Huraira sannan jama'a da yawa sun ruwaito daga Ibn Sa'ad daga Ibn Ajlan anil maqbul an Abi Huraira wa rawahu Shu'aib aidan an Abi Zinad an Musa an Abi Huraira wa rawahu al-jama'a an Ibn Lahi'a to duk dai magana tana da tsawo saboda hadisin yana dan abin nan shi yasa nake ta korowa ba dan haka ba ai mun fara yayyanke bayanin ainihin wato a irin matsalolin da suka shafi isnadi mu dan takaita saboda samu a fito da sakon to hadisin ne yana buƙatar mu je domin an ce an jingina irin wannan magana zuwa ga Imam Malik cewa ya hana zantar da irin wannan to shi yasa muke so mu tabbatar da ya tabbatan kuma yaya za a fuskanci wannan hadisi a takaice dai ya bayyana cewa annan naqala anil imam malik gairu sahih wannan ruwayar da aka jingina zuwa ga imam malik cewa yana hana azantar da hadithin da a cikinsa akwai wato khalaqallahu adama ala suratihi to jingina wannan magana zuwa ga imam malik bai inganta ba an gane ko an fahimci yanzu waccan magana da aka jingina ta zuwa ga imam malik babu ita kenan ko ya ce domin imam malik imamu, imamu hudan mina immata ahli sunnati wal jama'a fala yumkinu an yunkira hadha ba zai yi ba ce imam malik ya zantar ya yi inkarin hadisi tabbatacce cikin ainihin bukhari da muslim wa ala zalika fa hadithu khalaqa Allahu Adam thabitun akan haka kenan hadisin Allah ya halicci annabi Adam ala surati thabitun ya tabbata fi sahihain cikin bukhari da muslim ya tabbata to sai dai yanzu inda matsalar take shine malamai sun tattauna game da shi lamirin suratihi kan wa yake komawa khalaqallahu adama ala suratihi hi din nan wannan hakurin kan wa yake komawa yana komawa kan Allah subhanahu wataala ko lamirin yana komawa kan shi adam to shine malamai suka ta tattauna wasu suka ce Allah wato lamirin yana komawa kan annabi adam wasu suka ce a yana komawa kan Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko kalakallahu adama ala surati a shekul islam abul abbas ibn taimiyya rahimahullah ya yi dogon bayani a cikin littafinsa talbisul jahamiya kuma ya tattauna kware game da fi halki sura ya tattauna game da halki sura ya zo da risala cikakkiya wato wadda risala ce da aka yi doktora akan ta cikakkiya a cikin bayani talbisu iblis a cikin wannan littafi ya yi bayani sosai game da matsalar saboda an samu malamai da suka yi inkarin cewa lamirin ya koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala shi yasa cikin maganganun da aka ambata shi Sheikhul Islam har yayi raddi ga bangarori da dama waɗanda suka yi inkari har ma wasu daga cikin ahlus sunna wanda su ma suka samu kuskuren fahimta wanda a cikin su hadda al-Imam Muhammad ibn Ishaq wanda yake ibn Khuzaima shi ma yayi inkarin wannan sura din domin wanzanna ya ya zaci cewa anna fihi tashbihan in aka yi haka kaman an yi tashbihi ga Allah to shi shekul islam ya bada amsa akan haka was sawabu allazi alaihi almuhaqqiqun amma zance wanda yake na gaskiya wanda malamai muhaqqiqai suke kai kan imam ahmad wa a'immatu ahli sunna wa ma qarrarahu shekul islam wa ghairihim ithbatu sura lillah tabbatar da sura ga Allah sai dai surar kaman yanda muka ce hannu da fuska da sauran duk abin da aka jingina su zuwa ga Allah na Allah ba irin na ababen halitta bane na ababen halitta ba irin na Allah bane to haka wajen tabbatarwa Allah sura din ita ma sai zaman sura irin ta shi Allah subhanahu wataala ba irin ta ababen halitta ba an gane ko wa anna lillahi suratan ka gairiha min as-sifat kaman yanda yana da wasu sufofin ba irin banda surar sifa din yana da wasu sufofin to su ita ma ka tabbatar da ita kaman yanda ka tabbatar da sauran ولكن بعض الناس يستوحش من السورة لأنه لم يعلفها وظن أن فيها تشبيها لله سورة لا تشبه السورة سيدي دي يوم متعني سنسا متشويشي أنان suna tsammanin kamar suka ce sura din suka jingina ta zuwa ga Allah kamar sun yi wa Allah tashbihi kenan kamalillahi ilmun wa basarun wa qudra sai dai babu wani tashbihi kamar yadda ka yadda Allah yana da ilimi yana gani yana da kudura yana da ainihin wato yana ji to fa ilmun lahi ai shi ilmin Allah la yushbihu ilmal makhluqin bai yi kama da ilmin ababan halitta ba fa fawqiyatul lahi uluhu la yushbihu al makhluqin haka daukakar ubangiji madaukakin sarki da ainihin wato a sama ba ta yi kama da daukakar duk sauran ababan halitta ba suratuhu haka in ka zo magana sura din surar Allah la tushbihu al makhluqin bata yi kama da wato surar ababen halitta ba khalaqallahu ala surati shaykhul islam radda ala razi yayi raddi akan ar-razi lahu kitabun wanda yana da wani littafi shi ma asasu taqdis wa kitabu bayani talbisul jami'a wanda dama mun yi ishara zuwa gare shi to duk yayi musu ainihin wato bayani da kuma raddin waɗanda suke ganin za su yi tawilin wannan abin nan da haka ya ya, ya tattauna sosai da khalaqallahu ala suratihi Allah ta'ala ya halicci annabi Adam a kan surarsa, to wannan lamirin shi ne ake ta maganganu, an yi maganganu wajen guda uku a kansa, na farko suka ce annab zamira ya udu ila Adam, lamirin yana komawa ne zuwa ga annabi Adam, kenan khalaqallahu ala surati ai ala surati Adam, Allah ya halicci annabi Adam a surarsa shi annabi Adam din. An gane ko? Wannan shi ne ainihin wato قولي نفرقو قولي نبي سكتي الضمير يعود إلى المضروب لأنه ورد في إذا قاتل أحدكم فليتك الوجه فإن الله خلق آدم على صورته wato lamirin yana koma zuwa ga almadruba wanda aka dake shi li'annahu warada domin ya zo a cikin wata ruwaya idza qatala ahadukum idan ɗayan ku zai yi fada falyattaqil wajha to ya kiyaye fuska kai ya dake fuska fa inna Allah khalaqa adama ala surati ala suratil madrub kenan tunda dama duk daga gare mu daga gare daga gare shi aka fitar da mu ko da haka Allah ta'ala ya halacci Adam ala surati ai ala suratil madrub an gane ko da haka idza qatala ahadukum falyattaqil wajha fa inna Allah khalaqa adama ala surati ai ala suratil madrub adam khalaqa ala suratil madrub alƙaulu salis ƙauli na uku kuma suka ce annahu ya'udu ila Allah lamirin yana komawa zuwa ga Allah fal qawlu bi annahu ya'udu ala al madrub batilun suka ce a ce wai wannan lamirin yana komawa zuwa ga wanda aka dake shi in za a yi fada a kiyaye fuska banda aka dake shi wannan ƙauli ne wanda yake batil wa kadhalika alqawlu bi annahu ya'udu ala adam haka ma kaulin da aka ce lamirin yana komawa zuwa ga adam shi ma wannan batil an tambaye wato Abdullah ibn al-Imam Ahmad wato dan gidan Imam Ahmad bin Hanbal ya tambaye shi fa kale ce kale ce qultu sai nace ya abi ya baba khalaqa Allahu Adam ala surati surati Adam Allah ya halicci annabi Adam a surarsa surar shi annabi Adam din ake nufi qal Imam Ahmad yace hadha qaulul jahmiya yace wannan kauli ne na jahmiya ayi suratin li Adam qabala an yakhluqahu Allah wace sura ce annabi Adam yake da ita kafin Allah ya halicce shi khalaqa Allahu Adam ala surati khalaqa Allahu Adam ala surati surati Adam yufsidu al-ma'na in aka ce haka kaman ma'anan ma ta baci kadhalika khalaqa Allahu Adam ala surati al-madrub wannan shi ma tashbihun maqalub akwai wani tashbihi da ake kiransa maqalub to wannan shine tashbihi maqalubi yushbihu Adam bi wahid min dhurriyyati al'asulu annan zurriya hiyar lati ta tashabbahu bihi ai ba shi ne zai yi kama da ababen da zurriyarsa ba zurriyarsa ce za ta yi kama da shi da hakan aka ce ala suratul madrub kenan shi ne ya siffanci da siffan wani cikin zurriyarsa kenan wanda zurriyar tasa ne ya kamata wani ya kama da shi annabi adam din wato wani hadisi in ba mu warware shi ba in ka je gaba za ka rasa yadda za ka yi shi abi da haka dole mu bi karatun a haka ko za Allah zai sa ya mana tawfiki mu fito da abin da muke so mu fito da shi an fahimci wannan kaulin guda biyu na'am duk akan lamirin ala suratihi surati adam wasu haka suka ce suratul madrub haka wasu suka ce to kauli na uku suka ce anna dhamira ya'udu ila Allah lamirin yana komawa ne ga Allah hadha huwa sawab shine wanda yafi zama daidai anna dhamira yaudu ala khalqillah lamin yana komawa ne akan halittar Allah Adam ala suratihi wa yadullu ala dhalika aidan ar-riwayatu ath-thabita as-sahiha kama athbataha kama athbat kama athbattuha khalaqa Allahu Adam kama athbataha kai khalaqa Allahu Adam ala surati ar-Rahman akwai wannan surar khalaqa Allahu Adam ala surati ar-Rahman wan nususu yufassiru ba'daha ba'dan خلق الله آدم على سورة الرحمن فدل على أن الضمير يعود إلى الله وأن سينون الضمير ينقوم عن زواج الله وفي الحديث كنا أشكين حديث إثبات السورة لله أكوي تبت السورة الله ولا يلزم من ذلك التشبيه وأن كما بالله زما أن سامو تشبيه با ما wani tashbihi da za a samu dan an ce Allah madaukakin sarki yana da sura kamar yadda aka sufanta shi da sauran sufofin la budda fihi min ithbati nau'in min at-tashbih لا بد فيه من إثبات نوع من التشبيه وهو التشبيه في مطلق الصورة باب مكوا ذاك iya samun tabbatar da wani nau'i na sura a cikin wannan hadisin amma inda aka samu tashbihin kawai fi mutlaqi sura wajen sunan sura din fi mutlaqi sura a cikin sunan suran ne kawai aka samu haduwar sunan sura da surar Allah da surar ainihin annabi Adam la fil jinsi ba a cikin jinsin ita sura din ba wala fil miqdar ba kuma a cikin gwargwadon ita sura din ba khalaqallahu adam ala suratihi hadha la budda fihi la budda fihi naw'un min as-sura naw'un min al-mushabaha wal mushabaha fi mutlaqi sura a idlaqin sura din ne kawai aka samu kamancece ne amma ba a hai ainihin jinsin sura da kuma gwargwadon suran ba Allah sa am gane an gane wannan kenan kaga خلق الله آدم على صورته مطلق الصورة دين على صورة صورة الله أما صورة الله إذن آدم شيء إذن تبشي kun fahimci wannan hadithin to shi yasa saboda abin da ya jawo wannan dogon tsokacin saboda shi ibnu abi zamanin ya tafi akan waccan wancan athar din da ake jingina shi zuwa ga imam malik cewa yana hana ma a karantar da hadithin wannan na annallahu khalaqa adam to shine aka muka biyo salsalar shin Imam Malik ya tabbata ma yana yin hakan sai muka tabbatar ta fuskar isnadi Imam Malik babu inda ya inganta yana hanawa an gane to sai kuma mu komo cikin gundarin shi hadisin to shine muka yi kokarin kuma mu dan tsakuro mu fitar da ma'ana da haka daga cikin sufar da aka samu shine sura Allah madaukakin sarki kamar yanda ainihin wato muka ce yana da fuska yana da hannaye kamar yanda ya tabbatar kansa alqur'ani annabi ya tabbatar masa hadisi to anan ma hadisi Allah ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa da me sura Allah ya samu dace qala muhammad to lokaci yayi to to abin da muka karanta ya zama daidai Allah ya bamu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik